على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قسم تركيا قوما لنا كالعرب لديه الرجل الأول هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ومدينة شكرا لكثير دليل وجود على الدين a kalandar da tara kuma sabar da cikin da kasar da watan goma dubu biyu da ashirin wadda da aka saba muna karatu wani littafi mai albarka da tattafin maudu ya kamil maudu na babban malami ko na kan yi jauziya a nan lokacin sarki mai shara'a wannan shi ne darasin mu na ashirin da hudu za mu tashi a fasali na goma sha biyu a kitabun afirka wannan fasali na goma sha biyu ya zo daidai da tattaunawa kan wata matsala mai muhimmanci wadda ke nuni ga kular da shari'ar kula ta musamman da shari'ar musulunci ta bai wa mu musulmi bisa ayyuka na addini da aka dora mana har abin da za ka ga kamar bai kai a ce an tattauna ba sai ga shari'a ko malamai na musulunci sun tattauna suna masu dogaro bisa ga abinda ka'idoji na addini ko ayyuka na ibada suke dogaro a kai wannan fasalin ma da yake karfar su sani a hankar fasali na goma sha biyu su hiba da tarfiha game da musa haɓɓancin dafa abincin hakika ita wannan dabbar da za a yanka an so a dafa nama ko a gasa ko a soya wasu da ɗauka gaba mutum ɗanye in ka baki ɗanye ka ɗan damu da ana gobe baya kamar ka ba shi jafarci ko gasashe ko soyayye gure da ko kwanci kai kenan kana ba shi sai gama ku kai daga kare ne mata hanya kuma ne ke fadar da irin wannan kyauta Allah ne ke ta mana dole da firaji da ake hannu na ji'a ko ni'a wani wuri a don na ji'a ko kuma ni'a duka ba harshe ne danye ba tare da fitar da nama danye ba nan gaba akwai fasali musamman da ya kulla a kan yaya za ka yi da nama iyalai su yi iyalan da aka haihuwa da shi ko kuwa iyalan da su kyautar gaba da to wannan fasali na goma sha biyu abin da ya tattauna a kan kenan ke da babin da ɗan ha game da mutum habbancin dafa naman hakika duna da firode da ake ha ni a ko ni a ba tare da fitar da naman danye ba kalin kasa da jami'i alƙamun kasa ya fada a cikin jami'in nashi yake ba ko ba mun ma ta haku min da hakika abinda aka su daga yanka na hakika ya barni abdulmalik almaimuni annahu kana da abi abdullah abdulmalik almaimuni ya ba da labari yana mai samowa ko lalle shi ya ce wa abu abdullah ya mai muhammad da dare da ke mashi alaƙin da ta tuka ba a karɓar kalla yanzu da hakika ana dafa naman ne kana na da ke mashi ne yana tambayar naman hakika dafawa ake sannan a raba wa mutane ko ko danye la a ba su shi ne amma da guna an bada ce mashi na'am e ana dafawa ne sannan sai a raba musu ta ka samu wannan a cikin masahirin limam ya amma da guna hanbal riwayar sai su salif guna amma da guna hanbal a karkashin matsaloli na hakika yadda akbar ne muhammadu bin علي محمد بن علي يابان الأباري كالك حدثنا الأكرم أن أبا عبد الله قال في العقيدة كان الإمام الأكرم يابان الأباري اللي بابا عبد الله محمد بن حنبل يا شيء جمال عقيدة تصبه يا داولة نبي لو ساكا تسنيكو hukumar jujula mafi yawa jujula suka ta kamar yana ne aka jadawila judula amma ta littafan hadisan da aka ciro kalmar ko inda hadisin da ya zo da kalmar za ka duka judula judula suke sawa ko da masu kamun su kuma jumlolin akwai da dawe da nan da dawe an mai ruwan da za su kula shi da kakin da dawe kama in an zo ana maganar addini da shi ma da yake yin da ita a nan to jumlolin suke sawa zai yi wa inji zai yi wa kuma ila ko mun suka buga amma dai in da ba ta ciki da kai ta ciki ne julu akwai abin da ya kamata ne tunatar wannan darasin namu da da ya wuce akwai kalmomi da muka mutu game da shaitan inda aka ce in ba a yi wayar da cika ba zai iya zama min haƙƙin shaitani da ku da ke fakanin lafiya ce da an wata kan da tsaro min haƙƙin shaitani da ku wata jini ji asiri mabiyan ko hanta asiri ne ba ashiri ba wancan darasin mun da za san ashiri kama asir da mabiyan ta zurfi kamar ma ma'ana da fitowa ne nan dai akan shi ne karkashin fursunanci ke da asir shi ne fursuna asara gani sai da mana in ba ya rauni da bai zama karkashin asir kusan ku ci irin wannan kalmar kenan cewa da dawin to judul din zai to da ka wanda na aka sa judul to ina da za su yi barin da aka irin namu da aka sa da dawila to su ba ku da dawila to su ba ku judula bambancin kawai wannan adadin sai yi wani tafi ne aka samu daga wasu buku to da aka tafi alimam ahmad ibn hanbal sai yake cewa eh tutubof shi na man hakika dafa shi ake in an tashi dafa shi za a dafa shi ne judula judul kamar yadda ne al-zuwa munir yake cewa kalmar judul a cikin dabba idan muka siffanta samu mahauta su ba mu sunan ni ban san da hausa za a ce shi ne aka yanka dabba sai a yi filla filla da ita a tsarin da kullu abin muwaffarin kama huwa fi dabba in an tashi fitar da nama wani tashi kokarin dafa fitar namar akidar da namar dafa akidar sai a fitar a gaba gaba ita kawai da a rika yankewa sai zama da yawan dabbobin dabbar yawan kasusuwar da za a samu ko yawan gunduwan gunduwar da za a samu sai zama da kenan babu fasa kashi kwata kwata ba fasa kashi ba kare ne kuma kan aka yanke cinya haka to ba su za a sake yankewa sai gwiwa daga gwiwa sai can mahadar wajen kofatan nan in an zo gadon bayan ka haka za ka rike yadda gaba take iya wurin da a yanke yadda gaba take iya wurin da a yanke yadda gaba take iya wurin da a yanke aka gama yanki yanka ta a haka gunduwa gunduwar ta daga nan sai a dafa ta a haka in an zo bayan ma sai a rika rabawa a haka nan da tsada da babba sun yi samun cinya ka ga shi goyi ma a haihu goyi ma a haihu in kuma mutum bai sa'a ba aka ba shi can wajen kafar wajen kofato ka ga dai ana yi da kaji ba a yi da ke shi kuma wajen kofato akwai ɗibo ruwa zai ɗibo maka romo in ya kowa ɗibo romo da in aka yi bazan bayan wannan da hausa ake cewa ba ka kwata kwata ba a karye ka shi ba sannan sana akan matsa da wata abin nan ya kuna mawuta su ne a halin kuke yau ta a gaba kun zo kun ya haɗa haɗa gaskiya ga ta yi wannan ba a so cikin da kakin ta yake ba za a karya ba in aka yi haka za a ce masa gunduwa gunduwa ya ba amma tun ya za a fasa ta saboda ta yi girma dama ba su a saka nama na ka yanke can wajen farkon cinyar da nan wajen gwiwa da haka za a bata shirgin jiyan nan haka za a saka ta su kunya in ya so in za a ba haɗa ba mutum biyu uku ne sai a haɗa a ba su yana dojin kwauni za a ba mutum ɗaya ne a ba shi ku shi ne jula shi ne Ahmad ibn Hanbal yace in so samu ne nan zo dafa dabbar hakika to haka za a yi mata sun baku tutula za a raba ta ba tare da karya kashi ba kenan inda ta ga an yanka gabar jikin dabbar ya bada damar a yanka inda ba gaba maganar wurin na da nama wurin markaza kaza duka ba sai an taba ba har shi ne Muhammad Salih ibn Rusaini ne cikin kaga yin haka shi zai ba da damar duk wanda za a ba a bashi kaso ne kauri da nama mai yawa ke mafi yawan cikin dabba in ka cire wajen kafa shi ne kawai daga baya iya ɗaukar wani nama amma kai irin wannan raba to duk abin da ka ba mutum za ka zai samu nama saboda ɗabi'ar da ke cikin dabba shine duk mahaɗa ta wannan gaba tana tara nama to lokacin da ka zo yanka wurin kawai da ke wani naman ya haɗe da nan wani naman ya haɗe da nan to da duk wanda ka ɗauka ka ba zai yaba ba ka dai amur ibn hanbal ya faɗa yake tun ba ku dukula za a yi fitar da ita da gaba gaba ba tare da karya kashi ba ba tare da shakuta wata gaba ga wata gaba ba wa aka bar ni Abu Dawud annabi kada da ya Abdullah Abu Dawud ya bani labarin shi cewa lalle shi ya ce wa Abu Abdullah kuka fa kula Afirka ana ana dafa naman akida kada na'am yake mun eh ana dafawa sai da lagu ya kace mun innahu yattafi lakum nafsuhu kama kar maka na dafawar zai iya wahalar da su masu aƙidar shi wanda aka yi haihuwar ya yanka dabbar aƙida kuma aka ce kar ya ba da ɗanyen nama ya dafa shi malam wannan muna ga kamar zai zama masa aiki kala sai guna hambali yake cewa ya ta'ammalu na zalika su ake so su jure su ɗauki haka su jure ma wannan aiki kaga da kamar wata ɗawainiya ce amma da ci gaba ne da aiki na ibada ake za ka ce mana mukallafai za a ɗora mana abu to da dama za mu ce mana nauyi za mu ci ya takura za mu gama ya sha mai wani lokacin ke dan kuna biyun kuma diya ba ta ce kama kuma ranar da mutum zai karɓi sakamakon wannan aikin da ya yi sai ga shi da kafin shi ma a karɓi akwai ibadu da dama da suke da haka da gaske akwai kamar tsuntuwa duk da matsala ce suka tattauna da sabani a kai idan na yi tsuntuwa ne kauri akwai buƙatar kai na je gidan bidiyo wa zai ja kudin sanarwa wasu malamai suka ce tun da kai kai tsuntuwar an tsora a kuɗin ka in dai kana da halin a kuɗin ka za ka yi sanarwa saboda aikin ibada kake aikin ibada kake kamar yanzu ka tsunta ne a hankali za ka yi ka zo ka cimma mutane ya kusa na su da filata wanda ya san ya yadda wani abu jiya a majalisar da suka zauna ya zo ya bayani sai ka ce to jama'a akwai tigiya ma gaskiya fiya ko ta tsuntuwa da aka yi maku har hado kudin ko na man baki na ko abu ka ga ce ba ka da imani duk akwai masu tsuntuka an ta ciri kuɗi ka je gidan bidiyo ka sanar daga misali aka gane kayan in ya zo ka iya ce mai ta kashe kaza a gidan rediyo akwai kuma wanda suke ga bai kamata da kalma ba to haka nan ma ita ya tahammadu da dadi haka za ta haƙuri sauki wannan aiki ba aiki bane mai bakar wahala ba aiki bane mai kaɗa da tsoron to wannan shi ma za ta same shi a cikin abin nan masayin da imam Ahmad riwaya shi abu da a jirgi na ɗari da hamsin da shida. Suna kaga dai a jiri ne ya samu nuna gani juriya na shi kakar da yadda muka yadda da cewa ba da ba da ta ba mu rabon da kullum rabon ba. Kagan ku wanda bai ba kullum rabon wani hana da kuma nufi yi gace da man gyaɗa da sauran wanda za a gyara nama a fitowa da mutane shi na ke yin shi ko shahararren shi. Ya cewa, Bada ne Muhammadu Ibn Hussein, ke Muhammad dan Hussein ya ba ni labari akwai bugun da yazo Muhammad ibn al-Hasan wanda wani yazo Muhammad ibn al-Hussein ke ne ke anawa kuma bugun da yazo Muhammad ibn al-Hasan duka biyun ya zo kenan to Muhammad dan Hussein ko Muhammad dan Hassan ya ba ni labari an al-fasl yadi al-fasl dan yadi haddathahu ya ba su labari أن أن أبا عبد الله للي بابا عبد الله أحمد بن عبد الكنان إلى لو إلى عبد الله كيف يجب إلى عبد الله تتصف بماء وليل حتى لما كلا لا من دبر عبد الله لا أدفع شيء يروى لكشري أما لا يتفع فينا إذا بأي مغانا كتا وابا بأي مغانا سويا وابا فما إن كتكشي نسيتي مدبر أدفع أبا مجاني shine dan a sauke musu wahalar sarrafawa to yanzu wannan shine dalilin da ya halatta a kasa to zai ga kai balan kai duk wanda ya zuci a yayyanka barbada musu shi ga gurin sanyi ya zauna ya ce wuce kuwa sai a soya shi mata su soye shi shi ma sai a raba mutane manufar a daban da ka sauke mutane to wannan manufar sai ta a soya ta ta shi to da ka tambaye shi to rage wa a lokacin su dafawa ta kuma ita ce karramawa kuma ita ce mutunta naman da za ka ba mutane sai sai masu da suka tafiye shi har iya darbawa da ruwa da shi kada yusa abu zalika yace eh an so haka an so haka shi wanda aka yi aiwuwa shi zai nemo ruwan shi zai nemo itace shi zai nemo gidan kila da wuce aka ce mutum ma in sun yi ba su shi in asar to ga magar da suke gani zakar makasa in aka sun yi ba akwai ne mutum ya kai ko wata ya zo mutum ya kai wanda ya zo kuma sun yi ba duka dai fa in soja kan in aka dafa nama bi shay'in aka ta wata hanyar daban amma wannan wutar sai zama ba sai ba kan dafawa ne muka ce kuma aka dafa shi ta hanyar gasawa kila ba sai ba kamar sun yi ban zai zuba da mana fa in sun yi ban in kuma aka gyara nama bi shay'in aka da wata hanyar daban can an ce dafawa wani sai ce shi gaskiya ba da fa'ali ba shi soyawa ne to shi yake tambayar a wajen wannan hankali shi ba su ba a cikin ba ko ni ya kwalkwale ba ko ni ya kwalkwale ko kuma wani ya shi bana kun shira'i haka suya a yayyanka a zuba a man gyaɗa ko wacce kuma a dora shi yana can wuta a hankali yana can wuta a hankali har ya zama ya nuna kada sai ya wajen wannan hankali Allah ya fi rahama ce ma zarraka zalika aka ba zai cutar da kai ba su dai mutane a gidan masulunci ya isa ci abu ya halitta ko a dafa ko a gasa ko a soya kai in ma da wata hanyar da tsari ya nuna ana iya yin gyaran naman a haka duk za a yi kaga za ke dan goshi ko idan mutanen da za a ba ana da ya za su yaba da dabbo idan an ciyar ne dabbar zai shiga amma yankunan ba na malam kawai ka saka masu ko ka dafa ka masu ka tsaya da ku abin da ka ɗauki dogon lokaci to duk dai yadda aka gyara shi ya ce ma zar maka zalika haka ba zai kusa ce ba mara kyau hada da an ta kuke za ta baka ha domin shi idan ya dafa kamar safar masakina wal tirana mu'natan sababi ya sauki ya fitarwa talakawa da makwabta tawayyiyar dafawa dafawa amma ka ba su tarihi kana da bukatu suna da bukatu su ne mu kayan da za a dafa da ba ta aka zai amfani da yadda ya kamata ba ko ko ziyar da su yi sani malaki kuma an yi gyara naman hakika da aikawa talakawa da makwabta shi a gyare ai tsari ne a kyautatawa husnawa ziyada ne mutum ya baka danyen nama kyautatawa ne kuma alama ce ta nuna kauna to ya baka da fafi kuma husna wasu ya dake ya tuna da kai kuma ya kara tunawa da kai a ga yaki ya ce wa fi shukuri hadihin ni'ima akwai wanda babu wannan fidin huwa wa huwa ziyaratin fil ihsani wa shukuri hadihin ni'ima madu duka babu matsala da kuma godiya ga wannan ni'ima shi Allah da yama wannan baiwar ta baka samun karuwa ta haihuwa ka kara godewa ni'imar da ya maka shi yasa maka kyautata wa bayi arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamuhum fil ardi yarhamukum man fis sama yace wa tamattu jirani wal auladi kuma wal masakin biha hadiqatan mufsiyatan lil mukuna kuma yana cike da jin daɗi akwai bugun da ya duwa ya tamatta ulikira nan kuma wata matuƙul kirani duka ɗaya ne kaga jin daɗin da makwabta za su yi wal aulani da yara wal masaki da talakawa ke haɗa wannan hakika hani anan ita kanta mai isarwa ce mukfiyatan ne wa isar masu ne al-mu'mina mukfiyatan al-mu'mina ta isar masu da wahala in ka ba su za su ci a wadace za su ci a yalwace za su cikin sauki fa inda marhubu ne ilayhi lahum masbukun domin duk mutumin da aka ba shi kyautar nama da fafi muhayya'an lil akli mutayyar wanda an gyara shi don ci kuma mai daɗin cin ta da farhuhu wasu ruhu a tabbata farhi da lahalin nake in yadda bi ila kulfatin wata farin cikin shi da jin daɗin shi da wannan da zafi gyararren nama da aka ba shi sun fi zama cikakku fiye da farin cikin da zai yi in aka ba shi nama ɗanye saboda ya kaji ila kulfatin yana da bukatuwa zuwa ga ɗawainiya wa ta'adin da wahala da ya ce kulfatin yana da bukatuwa zuwa ga ɗawainiya ta kuɗi wa ta'adin da wahala ta jiki ita wasu ɗanyen nama sai ya wahala a kuɗi sai ya wahala a jiki yake fara ya da kare limamu ahmad to da kan ya limamu ahmad ibn hanbal yake cewa ya tahammalu da zalika su waɗanda aka yi mahaihuwa su za su daure su ɗauki wannan ɗawainiyar wa aidan kuma فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سيدها السبح ملائكة وسببنا كما يجي كما ما فلن أبني فإن الأطعمة المعتادة لو كان أجنسنا على الآلة التي تجرى مجرى الشكران وأن أكي كاندا sai su gudana a magudana ta godiya in ka ɗauko nau'ukan abinci ko da muna a ƙasar Hausa, to ba za ka ɗauki al'ummar musulmi umuman abincin da muka saba tare da a lokacin farin ciki ko kuma lokacin taruwar jama'a to galiban za ka ga tajiri majalar shukura ne kullu a sabilu asabar wata ake tare da ka nuna godiya ya yabo ga Allah maɗaukakin sarki bisa wata ni'ima za ka ga dukkanin su ana tanadar su ne da baku misali yanzu ka ga yanzu mutane daura aure kawai sai karfe mutuwa da ledar ta kawai in mutum ya buɗe sai ga gwangwanin shinkafa ɗanye da tarugu guda biyu da tumatir guda ɗaya da naira hamsin ina ga in ka ga ɗaura auren mai ta kaga bikin za a zagaya a cikin iyayen amaryar an wannan iska ya buga kun su ne da za ka yi mashi magana ta ni na yi haka ne saboda kowa mutum ya haɗa yadda yake so malam akwai wanda yadda kake so za mu ci an yi kira mutane su yadda ka haɗa za su ka ga ce ya tafi to dangin abinci da ake kana da dan murna da farin ciki duk wanda ka kira za ka ji da bace ne to me yasa ka wannan maganar sai idan dai har haka ne da ya sa za a ware na hakika da ya sa da zama daban yake ban da dalili ba kenan ko da ba waɗancan fatoyin da ba fahimta ta waɗancan hamshakan malamai bayan Allah to ma da ke wannan kiyasin ma ya ishe mu to shine yake wala ha asma'un muta'addila su waɗannan abinci da aka tanada suna da sunaye mabambanta akan larabawa harshen larabci ba wanda ya kai kibali ya sa muka yi daga zai ɗiba ya iya abin da zai ɗiba ba zai kure ba za ga ba larabe yana da abu ɗaya mai suna goma ashirin dari dari an ce ba larabe takobi ko wuka takobi da da shi suke yaƙi yana da sunaye sun kai ɗari biyar saboda yadda ba larabe ya ba ta muhimmanci ya sa al'ummar larabawa sai gari kawai aka mutum haihuwa ya sa matsayin shi suna harbu yaƙi kawai dan yaron ya taso ya san duniyar ba zama aka zo ba an zo ne dan ayyaki in ko ba a shirya ba a koma to ka ruku a wasu za ka nan za ka iya samun haka sauran yaruka da yaruka ne kuntatattu wannan kuma ƙari akan baiwa da Allah ya yi wa harshen na abin da sauran harsuna ba su ne akwai wani ke ce ma istiƙaƙi sauran yaruka ba sa da istiƙaƙi in sun ce istiƙaƙi ba ɗan ƙaramin ba ba na babban istiƙaƙin shi ne yadda za ka ga in ka samu haru kalma mai harufa guda uku in ka jujjuya harufa to duk kalmar da ka ciro wacce take ba da ma'ana za ka ga tana da alaƙa da ɗaya ɓangaren misali mu ɗauki malaka kanan da ce malaka kamar za ka samu mulku a ciki za ka samu meliku za ka samu maliku za ka samu malaku duk wanda suka fara da nemo to za ka iya tafiya ne ka ce lakama lakama mari ne allakin ya rushe ko ya mare to sannan za ka iya juyawa ka ɗauko kafin din ka dawo marko kalama ko kamala kaga kalama ya ji mushrimi suka ce duk kalmar da ka ganta harfan da uku kuma a cikin ta da limun da lamun da kafin ko ma da wani harafi aka fara za ta fita da kai tashar abin nan da ake nufi da wannan kalmar akwai kalmi a ciki kaga in ka ce malaka ya mallaka hada mulki in ba karfi ba zai yi ba in ka ce malik sarki ai karshen ma karfin kenan in ka ce malak sunan rakin fantawa mala'ika kenan ka kora karfi in ka juya ta ka ce lakama ya shimfiɗa mai mari mala in ba karfi ba za a yi mari ba duk wanda ka ji ya yi mari shi ya fi karfi sai dai in ba a yarhamu kuma ku Allah ya ba shi sa'a karfi haka in ka zo ka ce kalama ya ji mashi rauni da ka je ko ka ga wani wuri na jini ya ka ce wanda wanda ne ya ji mashi rauni wanda ya ji raunin ne yana da sarki sai ba larabci ba yaran da za ka samu a haka misali yanzu ka zo ka ce masara a hausa masara sai kuma ka ce marasa yana da masara kuma yana da marasa kaga nan nan wadatanin talauci ko kake samara ko tarama sai ka tsinci makalmomin da ba a ce ba masu da ma'anoni don ba larabcin ba za ke samu wani sai kamar larabcin na da faɗin gaske duk wata ƴar hidima da za ta haɗa balarabe ya kira mutum ɗaya ko mutum ɗaya biyu su zo to zai ba ta sunanta na musamman sai da mu a ƙasar hausa ba ya sa ba dukkan dukan abin nan duka ɗaya muke mata sai muke mata kuɗin goro to shi ma yake cewa idan jimu da suke hada mutane da tanadar abinci don aji saboda farin ciki suna da sunaye mabambanta kaga ana cewa alakira balaga yace alakira ta'amu difan abincin baki kai baki daga wani wuri ka ga kace maka ga baki nan sun taho ko ai za a fara shirye-shirye wannan abincin da za ka tanada ba wani masu ne shi ba ba a kika sunan shi ba sunan shi ne ba abin nan kaira sannan akwai al-ma'aduba akwai ma'aduba ma'aduba shine abinci wanda za ka tanada don mutane da kai ne ka gayyato su kawai misali kai ba abin da ya faru da kai ba wani abu ba komai kawai sai ka ce ka kira wani gobe an ta kai bayan kafiri ba dan lama hada gidana ka kirawa ne ka kirawa ne ka kirawa ne shine ke cewa ma aduba abincin da aka yi gayyatar mutane musamman don su ci abincin za ga laraba kuma har yanzu suna da wannan karanci za su iya abin da za su karrama ka a lokacin aikin hajji haka za ga wani mai azzaki sai ya ɗauki mutane musamman kawai ya rika neman maki wanda za su gidan abinci suna sha'awar haka kawai a zo gidan shi a jayi su da rasu sun da muka neman wani wani ɗan gajeren mutum mai ra'a shi aikin shi za a zo musu irin wannan motocin na gwamnatocin jihohi ko da biyu na manya-manyan da mai cin mutum talatin wata hamsin ko arba'in kawai a cikin alhaji zai ce to yau ya ware ta wannan motar 'yan afirka kawai za ta yi suna ka da an gama sandar isha a haramin madina yana nan yana da ya ga baki baki mu ne yan afirka na yi zai zo in ya kamo ka kana jin larabci ne faɗa masa ga shi ga shi ga shi ga shi in kuma ba ka ji ko ne rika dinda dinda sayara huna sayara huna a sa'am a sa'am fileti a shayar wani hamshakin mai kuɗi ne don mu ranar da muka ji ni a iya abin da na gani abincin da aka ajiye sun kai kala arba'in in kai kada albani farko aka zo za a ce a fara da wa'azi in ma baka ankara ba zai ka yanzu wannan ba ya tara mutane sai a rika roba wani shayi na kinta wanda mu ba ma ke ga sai ta farnuwa da kinta mutanen mu dole sun sanar da ya aji laraba nan ko suna son shi ya kan taba ka yadda yaya yake ce dauka a da wannan da gyara gaba da kinta idan aka gama wa'azi aka yi abin da sai ku ga wanda za a ci abinci da za a duka bar kuciyar aka sai a ce ku zo ko ku goma katon tebur tebur ne wani game ne da wani katon abin nan an saka kan akuya an saka kan saniya lafiya abin nan wanda aka dafa shi ga soyayye ga gasashe ga na badan ga madara ga waye ga waye sannan daga gefe ga littafai in za ka diga an ka gama ku diga za ku koma sai kun gama zuwa a motar in mutum ɗaya ya rage ba za a tashi ba ya dawo da mutum cikin kayi hotel ɗin to gobe kuma sai a ce Asia ko kuma kaza ko kuma ya harhaɗa shi wannan shi ne yake matuƙar jin daɗi a ce yayi wa bakin Allah hidima irin wannan da abinci shi yake cewa ma'aduba dama tun ana tanadar shi ana tanada ne domin a abin nan a gayyaci mutane ya ce wa tufa sai kuma tufa shine ta'amun zaɗin abincin da za ka tanada don wanda ya ziyarce ka kana zaune kawai sai wani kila kun yi aiki tare ko kun yi hadadar kasuwanci ko kila kun yi karatu tare sai ya kawo maka ziyara haka za ka ce ba ko wani kamar dan gida ne ko cikin yan uwa ko dangi kawai sai gashi to wannan abincin da za ka ce maza maza a tanada tufa kenan wanda su akasari waɗanda suka rufa suka tada kai dama ba za a zauna ba wani abinci na emergency ba ce ko da yaushe akwai dan abinci da an yi ba kuwa iya gabatar miki kafin a kammala na gaba daya to sannan yake warwari ma shine ta'amul ur abincin abunci kaga wannan aiki mun san shi amma waɗancan kusan mu san su ba har da cewa kuma muna abincin bakin muna abinci na gayyata muna abincin ne ziyara amma mu kawai su ko dai mu kira su abinci ko mu ce wata na gayyace su ne saboda a yi walima alhaji ba a wuri ba kaga ba walima ba ce ya ce wani firar akwai inda aka rubuta wani su ko babu wannan halitta shi ne ta'amul wilada abinci wanda aka abin nan aka tanada saboda haihuwa shi wannan banda na ranar suna ana maka haihuwa yanzu sai ka da sami misali ya ce wani na sa maka ruwa an yi magariba ma haihu zo cimma nau'ukan abinci kaga mu walimar mu da ake yi da ga Allah ya kuma da Abubakar ce ya je Saudiya ya ga yadda ake walima sai nan dai ana dan tabawa kai dai Allah ya biya can cewa za a yi kawai ka ɗiba iya haɗi ba ka kamar da za a taka mai za a sa sai ka je ka zuba wani katon fanke ne shi kaɗai ke wani zoɓo da bai dubu suna ba to Allah ya san alkhairi yayi amma da rage mutanen da ya ƙara kwaliti mu da sai a cika mutane sai a rage kwaliti quantity sai ya kori kwaliti kuma da kwalitin ya bi da da sai to mutum ashirin da ya to mutum ɗari da ka samu wani rago lafiyayye a gyara shi da ya ci mutum ashirin ga wani ruwan shayi shayi mara madara ga wani ruwan zanzabi citta-citta ga wani ruwan na'ana'a ga ruwan wane ne ga kuma madarar shanu lafiyayya kama iya ka kyale na turawan nan gaba da ake to a zuwa yi walima ba ba wani riba yan ka kyale wani kuma ya kai ɗaya ba shi ne ke bude ka ka san mutanen ananiya to kaga ka rage kwantiti ka ƙara kwali kamar yana da saboda halin yunwa ko eh mu kamar a matsa ake sai yadda za ta san ya ya fita ko a zuba ka ga ta ga wani kato sai kana da san kai babban kamu sai ka je ta ke wani shinkafa ce sai turanci ma take yi yes yes yes tsakuwa in ba ka je ba kuma ya gyaru to kaga da da rage yawan mutane yayi da mai inganci su ma wa'ancan an yi haihuwar kuma sai a gayyato su ranar na sunan kuma wasu a kira su da yake irin wannan abincin da ake gayyata su da yi wani ce mafi alakir harsu ko hirsu ko karat ko karat wala aqiqa azabahu anhu yawm halati ra'sihi bil sabi in an ce aqiqa shine yankan da ake yi shine muka wuto bayanai na cewa in so samu ne an so kamar yadda mun amfani yake faɗi a dafa nama nan dafa sai a raba wa mutane wannan shine wannan na dabbar da za a yanka ce hakika ko an gyara an soya an raba mutane ne za a ce naman hakika ne hakika a ma mutane ne da suka zo suna karɓar a ce ne suke suna karɓar hakika ne kaga taron ba taro ba ne na walima ko wani abu to sannan sai nina ya rubuta alarragirarsu amma bugun da na duba al'adira ne haka ne ko da dugu ba dugu akan wannan ainihin din dugun yana kan dadin ne kuran dugu kenan hatta abin da wani malami ya mun tudu da ya rubutu akan nau'ukan walima a larabce ko kuma a musulunce shi ma adira ya sa adira shi ne ta'amu da fitan abincin da ake tare da saboda yan kaciya an yi ma wasu yara kaciya sai a ce to a yanka saniya a gyara musu kan a ɗiban musu kasansu a raba wa sauran makota rabuwa to wannan naman shi ne adira sai walwali'a a walwazima to wannan shi kuma bai da kyau gaskiya in an ce alwazima shi ne ta'amu da matan taro a abincin da ake tanada saboda taron bakin ciki an yi mutuwa abincin makuri shine wazima kabar kira ba sai ta bayi shine alwazima yana abincin da za a yi an san da ruwa na kan jure shi to sunan shi alwazima sannan yake wan nafi'a shi kuma nafi'a ta'amu da sadimi min safari abincin da ake tanada saboda isowar matafiyi daga tafiyar shi mutum ya gabato kila ya je hajji ko ya je wani kwan wata ƙasa ya shigo ya kila ya yi waya kuma bai waya ba yana shigo wanda ce a yanka sani yankin a farce kuncin kafarcen a gyara kalancan sai a tare da abinci a raba wa talakawa da miskinai ko kuma a ce a gayyace su wurin su zo su zauna su ci irin wannan sai a ce mashi nafi'a to sannan akwai alwajiza shine ta'amul faraki min al-bina abincin da ake tare da saboda kammala gina gida abin ma za mu ce walimar gina gida su larba wajiza suke ce walkira ko alwakira balarabe walkira yake ce mai ta'amul faraki min al-bina abincin da ake tare da bayan kammala gina gida wa'annan sunayen yadda suke a nan in ba ɗan abin da ba a rasa ba malam bai sa inda ya ciro ba amma ya ciro su ne daga fiqhul lughati al-arabiyya na al-imam sa'adi a shafi na 264 yace fa kull fa kana fa kana al-iz'am inda hadhihi al-ashya dukkanin ciyarwa a waɗannan wurare ahsana min tafriqil lahmi fi makarim al-akhlaqi wal judi ya fi kyau daga raba naman ɗanye a in ana so a yi lissafin kyawawan ɗabi'u wa juli da kuma kyauta kenan ka ɗauki da farfe gyararre na nama da abinci ka ba mutum ya fi nuna girmamawa kuma ya fi nuna mutunci kai da ka bayar da mutuncin kai da ka bayar da malam ce wallahu alam Allah madaukakin sarki shine masani akwai dangin waɗanda bai faɗa ba a nan akwai wani malami da ke cewa shamsuddin muhammad ibn ali ibn tulun shamsuddin muhammad ibn ali ibn tulun ad-dimashqi as-sali wani daga cikin malaman da suka rayu ne a an aike shi karni na tara an aike shi an ce a shekara ta ɗari takwas da tamanin da ɗaya ya rasu a shekara ta ɗari tara da hamsin da uku da ya rubuta wani littafi musamman don tantance walima a tsakanin nan dangin walima mana dangin abincin da akan tara mutane don su ci ya sa wa littafin na shi suna fasul khawati fi ma qila fil wala'i sunan littafin kenan shafukan ba yawa sosai amma ya tattauna da fa'i akan duka wannan sunan haddata ne to daga cikin abin da na ga yana da kyau kila mu iya faɗi akwai abincin da suke taimaki ta'amul hadafat an ce da'abul hadaka shine abinci da ake tanada don raba wa mutane saboda kammala haddasa Qur'ani ko sauke Qur'ani kaga abincin sauka kenan suna ce ne da'abul hadaka sannan akwai al-nusul da'amul nusul shi da'amul nusul shine suke cewa da mai yanzu alayka darurata abinci ne da kake tanada dan mutumin da ya sauka wajen ka a bisa lalura dan gudun hijira kawai tana da wani filayen gudun hijira to wannan abincin ana ce mai ta'amun nuzul sai wani wanda shi ma ya na bid'a ne suna ce mai al'asira shine abincin da ake tanada saboda tsayawar watan rajab rajab ya tsaya so sai muke tanada abinci yana ka ce me zai ce kai rajab a cikin yake isra'i kaza kaza kaza da yana ta yayi yayi wannan ne bai kamata ba to haka ne ya samu mu sai samu littafin fasul khawatim fi ma qila fil wala'i na shi wannan ibnu tudun din al-dimashqi al-sani wannan shine abin da malai tattara a a wannan bayi sai a wannan fasali sai na goma sha biyu sai alfasul sadisu an kira fasali na goma sha uku fi karahati kasar iwaliha game da karhancin karya kashin dabbar aƙida ha nan duk mun fada kenan waye bai taba fasa ko kwamfasa ko karya kashin dabbar aƙida ba aƙida a garin so sai dai dai a zai biya ma a samu yanzu za ka ce ka kwamfasa shi da kyau don yi aure sau da ma da yakun da bari makaruhi ne kun faɗa tsakin amma muka shiga ciki bari mu ji me yake faruwa duk malaman duniya sun tallafa ko da yar mafita kana da kallalu fi jami'i al-imam al-kallalu ya ce a cikin jami'in shi jami'u masail imam Ahmad ibn Hanbal kenan riwayar Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal ita ke da wannan babu karahati kasri wa min aqiqati wa an tukaffa araba madaikin cewa babi a kan karhancin karya kashin dabbar hakika wa an tukuta ko wa an tukaffa a araba sai dai a raba gunduwa gunduwa a inda gaba take wani da muka wancan a dafa shi a dunkule to sai dai a yayyanka shi araba al'arbu shi ne daga gaba zuwa gaba in ka yanka naman a nan sai ka tsohuwa ba inda za ka kare yankawa sai kada ka cimma wata gaba saboda kada a karya suna ka ko da alamuwar aka zo a haka za a dafa shi ko balangu aka zo a haka za a yi balangu ko soyawa na a haka za a rereti nama shi kuma kashin duk wanda za a ba ya miya sai dai ya miya da shi a haka a tsotsa na tsotsa a tsotsa din kada a karya na a ba za a tattauna ba yadda a ɗin tsotsar roman ka ga wani wurin zai ja romo sai ya ta tsotse a bashi jirgi da babu ne da babu ne duk da aka bari ne abdulmalik ibn abdulhamid abdulmalik dan abdulhamid ya ba mu labari walakin yi kusa sai dai za a yanki akwai da ya rubuta la yuksaru azamu hako ba a karya kashin dabbar hakika walakin yuqtaru sai dai za a yayyanka shi kullu abu min min mafsalihi kowane kashi a gabar shi fala tuksaru ewa to da ka ba a karya kashin dabbar hakika ba a karya kashin dabbar hakika dabbar Abdullahi ibn Ahmad بالله يكون عمل يكون حنبل ثم سائل الإمام أحمد يكون حنبل كنا رواية شيء بالله يكون عمل yake cewa kuntu na ce na ne ita kuntu da abi na ce wa mahaifina kai fa yusna ulul aqiqa baba ya za a yi da dabbar aqiqa qala tuksaru a azaquha wa la yuksaru biha azmun ko wa la yuksaru laha azmun kamar wannan bugun na shi yafi yawa وأقول إنه لا يفتر بها ولا يفتر لها أمر ابن عمر كي يسمع بالأمين أن تفتر آدمها لا رار مكبر تحكمه بالدبر أما ولا يفتر لها أزم ولا يفتر بها أزم فلا أتبع كرية في الدبر بها فلا كرية كشنبا حتى لا ينتبه هي عند كفتك هي نزاع أقول أيامك ثم ذكر عن سالم وحمل والفضل بن زياد وأبي الحارث وأبي سالم anna aba abdullahi kana fil aqiqa sannan ya ambata daga dukkan waɗancan malamai cewa dan sai ya fare mun hankal ya ce aqiqa to fa tufsaru tafsila za a raraba naman iya raba ba amma wala yufsaru laha asum ba za a kai yadda kin dabbar ba wa tufsaru julula ko jadawila za a raba shi gunduwa gunduwar da a daidai inda gaba take wannan maganar ma za ku iya samun ta cikin المغني لابن قدامة مجلد نبوه مشتاقون شاهد شريك لدى فيما يعلم مسلم وقد ذكر أبو داود في كتاب المراتي الإمام أبو داود يا أم في كتاب سنة المراتي yana da littafi da ya tattara hadisai amma marati an sami wani malami a shek abdulaziz isfin al-sayrawani da ya zauna ya aiki akan wannan littafi na marati littafi suna almaratiru ma'al atani duk wa'annan hadisai da ya kawo mursalai shi ne nemo masu isnadi amma dai bai iya bai dogon aikin da zai tantance inganci ko abin nan ɗin hadisan ba wannan hadisin da ya kawo sai zama za ka sami ta shafi na dalilin cikin da biyu a babu afirka a fil afirka wanda shi ne kauci na cikin da biyu ina ga yanayin lokaci za mu yi ci gaba ƙarfe na wani ta ƙarfe jirgin muna da sauran cikin goma to za ka yi da sauran shi ne yake ambata wancan kitabul maratil da ni na wannan tafi yake cewa ya sun da lamba ta biyu yake ta wannan hadisi da zai kawo rijalul hutu ka kuma rijalul shekai zairu jafar wa huwa ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn fa inna kullu rijalul muslim in ka zo maratil sun da ka samu hadisin a karkashin lamba ta ɗari uku da saba'in da tara ka duba shi maratin na shi abu dawud kuma ka duba wancan aiki a abin nan almaratin ma al'adani shi kuma zai zama alƙali na dari da tasa'in da biyu yake ta an ja'far hadisin ya zo daga ja'far ibn muhammad dan muhammad an abihi daga baban yadda isnadin hadisi yake shi ne an muhammad ibn al'ana an hab wani hadisin hab ibn umar kenan wanda al-imam bukhari na riwaya daga jari an ja'far ibn muhammad an abihi daga Ja'far dan Muhammad sai ce daga baban waye baban naki baban naki ne Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib to da kake ce an Ja'far ibn Muhammad ana da Husayn ana bin Ali ibn Abi Talib to shine ne yake an aji annabi sallallahu alaihi wasallam qala fil aqiqati allati akatha fatimatu an al-hasan wal Husayn lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ka gare shi ya ce game da aqiqan nan da sayyida Fatima ta yankawa ‘ya'yanta alhassan da alhussaini mene ya ce masu a riba a su ila lakarai da ke min hadirin ili ku aika wa unguwar soma daga cikin dabbar da karfata kabila ita ce unguwar soma sai sama da suka ce ana so a ba unguwar soma karfata kafar gaba kenan ko ba to gaba ko duka da nama a bata wannan ko ba wai kar a ce to ya za ka hada sai an biya ka a biya ta wani alheri ne gobe za ta zo da wuri yanzu da unguwar noma ko sai da digiri muna da ɗaya a kauye ko har yanzu da irin na da ko wasu kasashen da su ake tarawa sai a masu tirenin a ba su horo sai su je su yi aikin kada ya kada ba in in in a kamar da ya kamata a baya farfasar ya kamata inda shi ya tabbata tana zuwa ba ta kai da kafa kuma ki ba ta koki kaga sai zama an ciyar da kai kafa kai da kafa da waye wannan ko ba nan ciyarwa ba ne alheri ne an sallame ta tun ranar da ta karba haihuwa wannan ranar suna ne ranar bakwai an yanka dabbar sai a kai mata sannan ya ce masu a nifa'atu wani wuri ya ce ta a nifa'ta izu kamar yana ya zo a nifa'atu idan na sabi na kimin hajji ne ku aika wa unguwar zoma da karfata ta dabbar da aka yanka to sauran ya za a yi da ce wa kulu wa abi'imu wa la tasiru min ha asma sauran kuma ku ci wa abi'imu ku ciyar wa la tasiru min ha asma kar ku karya kashi kar ku karya kai suna ta ba maganar karya kai to malamai sun tattauna shi wannan hadisin shi ne kamar yadda sawa a nan yake cewa dukkan mazajen mazaje ne da alimam al-bukhari ke riwaya da jiri shi muhammadu bin ala akwai riwaya masalu ma ba aka nallahu bihi min al-huda wal ilmi hadisin shi kamar yadda duba daga da shi alimam al-bukhari ya fara haddathani muhammadu bin ala haka ɗaya daga cikin rijalu annabawan bukari sannan ga hab yana nufin hab su ibnu umar shi ma min rijali bukari haka jafar ibnu muhammad din to shine yake ta sai jafar san muhammad din kuma da yake ta wa huwa ibn muhammad gairu jafar shi wannan jafar san muhammad buhari al-imam al-bukhari ya fitar da kowane hadisi daga gare shi ba to amma dan ba musulmin kirki bane suka ce ai muslim ya fitar suna ka sai zama na mazajen hadisin duk da daga sai isnadin da ya ba mu anan sun tsira amma akwai magana da malamai suke doguwa a kai ina ga daga baya za mu wada karan bai haƙi al-imam al-bayhaqi shi ma ya ambata al-imam al-bayhaqi ya fitar da hadisin shi ma ya zo da shi da wannan isnadin da in ka duba ma cikin sunan al-kubra din a lambar hadisi ta dubu goma sha tara da ɗari bakwai da sittin da biyar cewa ya yi kana abu dawo sai ya ɗauko wancan isnadin nafsu sai ya kawo hadisin hatta ya kara da fa'idodi da matan zai kawo nan wanda karan mai haƙi alimanu bai haƙi ya ambace shi alimam ibn al-qayyim ya ambace shi a cikin zadul ma'ad kawai kawo shi cewa ga shi ga shi ba a ya karya sakin dabba sai ya kawo wannan hadisin shaibul arnabuti mun san yayi takarikin shi wannan littafi na gazil ma'ad kama da ya zo madadin ya faɗaɗa bayani don bayanan hukuncin sai bai tsawaita ba kawai da ya zo kan hadisin sai yake cewa wannan hadisi dama ibn al dai asaba ya faɗa cewa akhrajahu abu dawud fil marati da ya zo kasa shi kuma shaibu annabi sai ce wa kad akhrajahu al bayhaqi wa fihi al inkitab wa salam sai ya dugo kawai wuce wannan inkita in shi ne al-imamu al-albani shi kuma ya killa killa da matsalar a cikin irwa ul-qalil fi tafarid ahadith manal sabil a mujalladi na hudu ina da cikin cikin darasi na gaba ko mudi shi yace wannan karin bai haƙi bai haƙi ya haɓaka min hadisi abdul wa'id akwai ne sa Abdul Wahab ko kuskure ne Abdul Wahab ne yana sa Abdul Wahab amma a hadisin ba haka yake ba Abdul Abdul Wahab ne an Amir al-Ahwal ya sa na hadisin daga Amir al-Ahwal an asa daga asa daga ummi kullin sa da kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-gulani shatani yaro da aka haifa za a yanka wasu dabbobi guda biyu mutakasi a tani waɗanda suke da tsarar jikin juna wa'adin dariya shafi ita kuma yarinya kaya wa an jariya ta yarinya mace da ayin kama ta asiya ta ko ta fata wa kana aka yi aka yi kasance na ta to kat ta hudula ana so a yanka shi gunduwa gunduwa a gaba wala yusaru la a'afu ba a yanka kake ita dabbar abunnu umala ina da kan ya ce wa tutubo ana dafawa kafin a raba wa mutane rawahu jurai an aka wakan dukkan sabu araba za a yanka shi gunduwa gunduwa akwai bugun da yasa dukkan sabu araba araba ya mai ta za a yanka shi gunduwa gunduwa a gaba ba tare da sarya kaki ba wa tusbahu bima'in wa ilhin wa tuqda fil jirani sai a dafa shi da ruwa da gishiri sai a ba da kyautar shi a makwabta akwai inda ya zo وتطبخ بماء وملح وتاء ويهدى هو يهدي بالجيران sai shi wanda aka yi na haihuwar sai ya rabar da naman a cikin makota wannan hadisi shi ne wanda yake al-maratib da wannan lamba ta 197 malam da bani a cikin irwa ul sali bi sakari da hadisi manarin sali ya tattauna a kan shi sosan gaske mutum ya duba mujalladi na hudu نعم مجلد من الشدة مجلد من الجزء الرابع كنا إن كذلك تجد حديثي من لمبر دولة الجديد تايد السبعين تجد مريد أن عائشة قلت في الأفريقة ورغلن بيقار بيانيش har cikin shafi na ɗari uku da tasa'in da biyar na gaba za yi mu bi shi ba sai nan da sai mu garci na gaba sai mu ji ne suka ce game da hadisin saboda ingancin shi yana da matukar tasiri ko rashin haka wajen tantance cewa a iya karya kashi na dabbar hakika ko ko ba za iya yankawa ba sannan za mu ji fatawa da matsayin malamai musamman muhasiru irin su ibn bas Allah ya miki rahama da kuma Muhammad Salih ibn Usaimin duk sun ce wani abu kuma sun faɗa matsayin su karara akan abin da suke ga shine daidai insha Allah sai mu ga tsanan sai mu tashi wani ya zalik abin da yake nabi Allah ba daga cikin cikin da yake cikin yana kan zan wani hamdi cikin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk